صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن بإحسان إلى يوم الدين وبعد وسننه سنوني نا الولاد فرقو غسل يديه وانك هنائنشي إلى كوعيه zuwa ainihin wuyan hannu haka ne? ƙabla idikali ma fil ina'i tun kafin ya shigar da hannayen cikin ƙwariyan alwala ɗin in amkana amma fa idan zai yiwu don wani lokaci ba zai yiwu ka karkatar da ainihin ƙwariyar ba sai me illa ba da ha? ƙarfa shara na shiga eh? in amkana sai me in amkanin ifragu kaga nan a tsakani ya sa wani ba'ada ne ko me ko da yake yana da sharha tafiya da sharha yawa in amkanin ifragu idan karkatarwan zai yiwu misali abin da za ka yi alwalan zai yiwu ka karkatar da shi to a nan ne aka ce karkasa hannunka a cikin ruwan sai ka wanke kowane hannu sau uku wa illa idan ba zai yiwu ba kama a tafki za ka yi alwalan ko a wani babban baho ne ruwan yake kaga ba zai yiwu ka ɗaga ka karkatar ba aha adkalahu ma fi ko sai ya shigar da hannayen nashi cikin ainihin ƙwaryan ko kuma cikin abin da ruwan yake ciki tunda karkatarwan ba zai yi ba kamar me yace kalkasiri kamar ruwa mai yawa kaga ruwan yana da yawa kamar adduro ne kowa yake diba yana alwala ka ba zai ka karkatar ba dole ka sa hannun ka kamfata wal jari haka nan da ruwan da yake gudu kamar ruwan korama kamar ruwan kogi da yake gudu zaka yi alwala to yanzu shi ma ka karkatarwa ba zai yi ba sai dai a nan wajen ruwa mai yawa ɗin in hannunkan da najasa ko ka sa hannunkan ba shi da kyau da zai ɓace ruwan to kar ba zai ka dan bara ba dole ka nemo wani abu ka kamfaci ruwan da zaka wanke hannunka sannan ka zo ka saka hannun wani biba tafriquhuma kuma an so rarraba hannayen ma'ana ya wanke kowane ɗaya shi kadai so uku uku in ya hada ya wanke ya samu sunna amma mustami shine kadai ta kowanne da wankewa wa madumadatun haka nan da kurkure baki wastin shakun da shakan ruwa duka ainihin sunna ne wani duba fi'ilu kullin bi salati garafatin an so wanke kowanne ko aikata kowanne tsakanin kurkure wanda shafan abin da shakan da ainihin kamfato mai zaman kanshi kaga sittin min sittin ke wa mubalagatu mudarrin hakanan a muftirin hakanan an so isa matuƙa na muftirin wanda ba mai azumi ba mutumin da ba azumi yake ba an so wajen shakan ruwan da wajen kurkure bakin duk ya zuba ruwa sosai wajen shaka ya shaka sosai kaga nan yace muftirin idan sa'im ne ba so haka saboda kar ya bata mar azumi wastinsarun an so mutum ya face abin da ya shaƙa biwabi usbu aihi da ɗaure ‘yan yatsun shi guda biyu ko usbu aihi yusra ko? to minal yusra da ɗaure ‘yan yatsun shi guda biyu na hannun hagu ala an fi a hancin shi lokacin da zai face ɗin mustahabi ne ya ɗaure ‘yan yatsun shi guda biyu sannan ya face kar ya face ba tare da ya ɗaure ‘yan yatsun ba wa masu uzunaihi hakanan da shafan kunnuwan shi zahiri ma wa batini ma cikinsu da bayansu duka mustahabi ne sa'a duka sunna ne sannan wata jididu ma ihima sabanta ruwan wannan shafan kunnen shi ma sunna ne mai zaman kanshi idan mutum ya shafi kunne da danshin ruwan shafan kai in dai akwai danshin shafan kunnen yayi amma kuma yana so ya samu cikakken sunna shine ya sake ɗiban sabon ruwa sannan ya shafi kunnen waraddu mati rasi hakanan juyo da shafan kai shi ma sunna ne amma shi ma yana da sharadin in baki ya balalun idan damshi ya saura a hannun amma hannun naka kana shafa kan da ya tafi hannun ya riga ya bushe ba wani danshi to dawowa ba shi da amfani kafin a ce sunna ne ka da shi in baki ya balalun idan da ka shafa ka tafi akwai sauran danshi to sai mu ce ka dawo da shi sunna ne in ba sauran danshi ka bar shi kawai
tartibu fara'idihi wa tartibu fara'idihi hakanan jeranta ainihin farillan alwala mutum in yazo zai alwala yayi farillan a jere ya fara wanke fuska sannan hannu ya fara wanke hannu sannan ainihin shafan kai hakanan da yayi su a jere sunna ne
fa inna kasa to fa inna kasa idan mutum ya sunkuyar ma'anan sunkuyarwa ya fara yin na gaba sannan ya zo zai yi na bayan أعاد المنكس وحده adal munakkasa wahdahu to ya maimaita wanda ya sunkuyar din shi kadai نعم إن بعد بجفاف in ba uda idan ya nisanta mana idan an samu nisan lokaci yawa wannan zai yi kira Ni yana da matanin ban san da rage ba shi
نعم ba aha shine yace fa inna ka sa'adal munakkasa wahdahu ba ya maimaita wanda ya sunkuyar din shi kadai in ba uda idan ainin lokaci yayi tsawo misali nakasa din mutum yana yin alwala sai ya bar wani gaban da ya kamata ya wanke ya wanke na gaba da shi to in ba da inda lokaci ya yi tsawo mana ya gama alwalan har lokaci ya yi tsawo sannan ya tuna to shi kenan yanzu ya maimaita iya inda ya bari din shi kadai kaga da sharadin in ba'uda to ba'uda din ta ya zamu gane yace bi jafafin da bushewan gabobin lokacin da ya gama alwalan har sai da gabobin suka bushe af sai ya tuna she bai wanke gaba kaza ba to yanzu shi kadai zai wanke نعم wa illa idan ko lokaci bai yi tsawo ba ga gaɓoɓuwan ba su bushe ba fa ma ta bi'ihi zai wanke shi tare da mai bin shi yanzu misali yana alwala da ya wanke fuska sai manta hannun dama ya wanke hannun hagu ya shafi kai ya gama bayan ya gama jikin ma bai bushe ba ab ya tuna shi ya bar hannun dama to yanzu in ya da ya wanke hannun dama sai ya wanke abin da yake bayan shi fuska da yake kafin shi ne ba zai maimaita fuska ba amma duk abin da yake bayan wannan zai maimaita saboda ya samu tartibi نعم وفدائله wa fada'iluhu mustaban shi maudi'un tahirun shine guri mai tsarki نعم guri mai tsarki mustahabi ne a alwala idan mutum zai alwala kar ya zauna a guri mai najasa wastiqbalun hakanan fuskantar alqibla mustahabi ne wa tasmiyatun yin bismillah mustahabi ne a alwala wa taqlilul ma'i da karanta ruwa bila haddin ba tare da iyaka ba ba iyakan cewa kawai kai dai ka san kanka kai alwala da ruwan da kai kanka ka san ba kai barna ba kai daidai Na'am.
tunda gaɓoɓuwan daban-daban ne kowanne ya san yanayin inda ruwa zai ishe shi kalgusiri kaman wanka shi ma ba a san barnan wanka ba a san barnan ruwa wata qadimul yumna hatta nan da gabatar da dama in yazo alwala din inda yake dama da hagu ya fara wanke gefen dama wajalul ina'i da sanya ƙuryan alwalan almaftuhi inda ya buɗaɗɗe ne li jihati ha ga jihar dama din saboda zai rika ɗiba da hannun dama kaga idan ba buɗaɗɗe bane ya sace gefen hagu ya fitin da karkatar da shi zai yi wa badu'un hakanan da farawa bi muqaddamil aba'i da gaban gababuwa kowani gaba ka fara wanko shi da gaban shi in hannu ne daga kan yan yatsu idan fuska ne daga sama yayi ƙasa idan kai ne daga gaban nan yayi baya kowani gaba ka fara da gaban shi نعم wal gasilatu saniyatu was salisa wankewa na biyu da na uku mustahabi ne hatta fi rijli har a kafa ma har kafa ma in ka wanke shi ka wanke na biyu da na uku mustahabi ne نعم wa tartibu sunani da jeranta sunnoni shi ma mustahabi ne fi anfusiha a karan kansu su sunnoni din ka yi su a jere Na'am.
sai ka fara wanke hannu ka kurkure baki ka shaƙi ruwa ka shafi hanci da abin nan ka shafi kunne da sauransu aha shine fi anfusiha a karan kansu au ma'alfa- au- au ma'al fara'idi ko kuma tare da farillai din ka jeranta sunnonin tare da farillai idan ka ɗauko sunnoni guda uku nan kai sai ka bara yin farillan nan na ainihin wanke fuska da wanke hannu sannan ka shafi kai sannan ka yi sunna na shafan kunne ka jeranta su tare da farillai din ka san shi jerantawa sunna ne jeranta farillai mustahabi ne jeranta sunnoni to ka jeranta sunnonin tare da farillan shi ma wani mustahabi ne mai zaman kanshi Na'am.
sai dai malamai suna kilafa wajen jeranta farillai din Na'am.
wasu sun ce sunna ne wasu sun ce farilla ne masu cewa farilla ne hujjojinsu shine ainihin Allah ya jero shi a cikin alkur'ani a jere wanda suka ce a to ai wannan ba zai nuna faranci ba shine ai da wau ya jera su wau kuma baya nuna tartibi wanda suka ce farilla ne suka ce to mun ji haka amma lokacin da annabi ya zo zai yi safa da marwa me yace abda'u bima bada Allahu bihi ko نعم zan fara da abin da Allah ya fara da shi kuma da wau aka fara inna safa wal marwata sai hausa fa sannan yake marwa Na'am.
shi ne da yake ta kilafa Na'am.
shi yasa ma zaka ji a kurdabi zaka ji in yace su in yace jerantawa sunna ne sai ya ce wa man yaqul bi akasihi majnunu duk wanda ya ce wa suna mahaukaci ne shi kuma ibn rushidi da ka zo sai ya ce jerantawa sunna ne nakalan an ibn rushidi labibi ya ce an shiro magana a daga ibn rushidi kuma ibn rushidi kan ba mahaukaci ba ne da hankali ne to haka ne malamai suke ta kilafa a kan wannan Aha, ka san shi littafin ibn rushidi nan ba wai ainihin ibn rushidi ne ya yi ba kawai ya yi ne a kan tsarin ibn rushidi shi ya da ya faɗi wannan ɗin ya ce a wajen ibn rushidi muka ruwaito kuma ibn rushidi da ake cewa wanda ya faɗi aka ba haka ma kuka ce ibn rushidi kan allabibi mai hankali ne aha aha wajalul ina aha ina muke ne aw ma alfaraidi ko wasiyakun haka nan da yin asuwaki wa in bi asbu'in ko da da dan yatsa ne ka goga kar ka bar haƙorin ka haka nan baka goge ba in ya gagara ba asuwakin ko da dan yatsa ka goga kan salatin ba'udar minu kamar sallar da ta nisanta minhu daga ainihin alwalan ka alwalan an dade kan kai sallan to ka sake asuwaki wa qira'ati qur'ani haka nan mutum zai karatun qur'ani yayi asuwaki wanti bahin fi min naumin in mutum ya farka daga bacci yayi asuwaki wata ga yuri fa min da jirkitan baki haka kawai ma ka dade baka yi asuwaki har ka ji bakin ka ya canza shi ma ka goga asuwaki wa kuriya mawdi'un najisun ka san shi asuwaki abu ne muhimmi amma saboda ainihin tausayin mu manzo Allah sai bar shi bangaren mustahabi har ma zaka ji ibn rushd ko yana cewa wa fi siwaki khaslatun jalila lakinnahum addu fi fadila fi bilihi qalu ridaullahi wa muzhibu ra'i hatta al-afwayi saboda haka asuwaki abu ne muhimmi sosai har na taba ji sharwa jami yana cewa wata rana wasu da suka fita jihadi suka yi garki su ci kafirai yaki ya gagara suka yi suka ya gagara sai shugaban nasu ya ce kowa ya nemi asuwaki da aka nemi asuwaki ya ce kowa ya goga asuwakin da aka goga ya ce mu yi tawassuli da asuwakin nan mu je suna zuwa suka ci yaki saboda muhimmancin asuwakin aha shi ne ya ce wa kuriya maubi'un najisun an karhanta guri mai najasa kaga zai kawo akasin abubuwan da ya kana mustahabi wa iksarul ma'i da yawaita ruwa mutum ya alwala da ruwa da yawa wal kalamu bi ghairi zikrillahi da magana ba zikirin Allah ba duk makaruhi ne ga mai alwala wa zaidu ala salasi da da dadawa bisa uku an ce wanke na biyu da na uku mustahabi ne to ya dada kan na ukun makaruhi ne wa badu'un bi mu'akkarin abai da farawa da ƙarshen gaba mun ce fara ta farkon gaba mustahabi ne to faruwa ta ƙarshen gaba makaruhi ne wa kashful aurati da yayi al'aura mutum yana alwala al'auran shi a bude makaruhi ne wa masur raqabati da shafin wuya mutum da yazo shafin kai sai ya shafa wuya makaruhi ne wa kasratu ziyadati da yawaita da yawaita ƙari ala mahallil fardi a bisa mahallin farilla ba wai ƙarin ne makaruhi ba amma yawaita ƙarin shine idadatul gurra ba amma idan mutum ya zo wankewa sai ya dan kara akan gwiwa nan dan karin saboda itiyadi ba matsala bane ko wajen wanke fuska sai ya dan kara zuwa dan guya saboda ya samu itiyadi ba makaruhi amma ya kara sosai wanke gaba daya wannan shine makaruhi aha wa tarku sunnatin haka nan barin sunna shi ma makaruhi ne da abinda ka sani sunna ka aikata shi wani diba an so yin alwala da ziyarci sajin domin ka ziyarci wani mutumin kirki wasu lanin ko zaka je ziyaran sarki wa qira'ati qur'anin ko karatun alqur'ani wa hadisin ko karatun hadisi wa ilmin ko darasi na ilmi wa zikirin ko zaka yi zikiri wa naumin ko da bacci wa dukuli suqin da shiga kasuwa duka wannan abubuwan ana so in mutum zai yi alwala don yin su wa idamatu kuma ana son mutum ma ya dawamar da alwala ko yaushe ya zama yana cikin alwala wata jididuhu kuma an so mutum ya sabunta alwala in sallah bin yayi sallah da shi kai sallah da alwalanka wata sallah ta zo ana so ka sake sabon alwala kai ta jidi au ba ko yayi dawa fi da alwalan sai aka zo za a yi sallah ana so ya sake sabon alwala wa shartu sihatihi sharaɗi na ingancin alwala wanda in mutum ya rasa ɗaya daga cikin sharaɗin nan ko ya yi alwala ba ta yi ba shine islamun musulunci mutum ne ya zo zai musulunta ka alaƙanawar kalmar shahada aka ce je alwala to in yayi alwalan ya zo aka laƙanawar sai mu ce to ai alwalar ba ta inganta ba saboda lokacin da aka ɗaura mar alwalan bai shigo ba shine duk da dai akwai kilafa wasu malamai suna cewa in mutum ya yi niyyar musulunta kan ya musulunta ya je wanka ya sai su ce wankan shi ya yi saboda wannan niyan ya tabbatar da ainihin wankan shi aha yawwa sharadi na farko wa adamu ha'ilin da rashin ainihin mai tsare tsakanin jikin mutum da ruwan na'am shi ma sharadi ne idan mutum ya yi alwala jikin shi din akwai abin da ya tsare tsakanin fatan shi da ruwan alwala din har yanzu alwala bai yi ba kamar yanzu misali mutum ya taka shingam na'am ko ya taka wani abu sai ya zama wannan abin ya lullube fatan shi da ya zo alwala bai bambare abin bai wanke kan wannan abin sai mu ci alwala bai yi ba na'am dole sai eh mata suna son jirgin jamfarke jamfarke eh in ka lura yawanci ai hikiman da ya sa ko da yake asiri ne na mata ba zan gaya ba jamfi mutum ku za ku ji eh akwai asiri a sa jamfarce din eh idan mace tana jinin haila za ta sa jamfarce saboda ko mijinta ko ma waye je in ya gani ba sai ya tambaye ta ba kawai yana gani ya san ba ta sallah lokacin da jini yana daukewa ya su kankare shi jinin su ya dauke kenan yawanci shine hikimomin mata wannan ba duk mata ne Eh? yawwa wasu kuma suna yi dan ado amma an dai ka ga mace na tsatsiya ta sa jamfarce to ta nuna ba ta sallah dinan da kai ta kankare to jinin ya dauke yawwa amma har shi din yana ainihin ba ku taɓa ciwo
da shi ma fi kuhu ne eh